بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لهدي تقص لوة الربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da sha shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatu wani littafin da albarka na sai bukhari wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a hadisin ko a babin babu gazo sai filma ko hadisin ali abdullahi bin ali ibn abdullah haka ne a cikin babu gazo sai filma ko na'am sunna wala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال مالك رحمه الله تعالى قال بعثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لكن أخذنا ومن حمد بن ناس قال فكنت ذلك من عبد الله الذي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حجرات أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نزل في أول وأقمنا بالله ذو الشهر وأقمنا وأصابنا جوعا شديدا حتى أخذنا الخمر وسمي ذلك ذلك الشيء شيء الخمر وألقى وألقى لنا وألقى لنا في البحر وألقى لنا البحر دابا قال لها وأخذنا منه الفشاد وادهنا من ولده حتى تابت تابت بين أنساب فأخذ فأخذ من ولده بالآن من أن فنصره فعمل إلى أول يمين معه قال قال سفيان مرة بالآن من أن فنصره وأخذ رجلا وبشرا وبرك له عن ذلك وكان رجل من القوم نهار نهار نهار ثلاثة نهر ثلاثة كفاية ثم نهر ثلاثة كفاية ثم نهر ثلاثة كفاية ثم إن أبا عبيدة نهر وقال عبد أخبرنا أبو سعيد أن قوم أن أن قوم سعد قال سعدي قلت إليه فجاءوا فجاءوا قال قال قال قال قال ثم جاءوا قال قال قال قال قال ثم جاءوا قال ثم جاءوا قال قال ثم جاءوا قال قال قال قال
طيب أم يشي حدثنا علي بن عبد الله أم قال حدثنا سفيان علي بن عبد الله المديني فيكم سفيان ابن أيينة malam imam bukhari a cikin wannan hadisin shine ali bin abdullah al-madini sai malamin sa shi kuma sufyan ibn uyayna yace qala alladhi hafiznahu min amr bin dinar قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راشد النبي أيكمو sallallahu alaihi wasallam mu mun kai mutum ɗari uku mahaya shugabanmu amir ɗinmu shine abu ubaida bin al-jarrah mun fita ne narsu ba'ira quraish muna farautar kuma muna fakon karabka na quraishawa sun taho sai muka tsaya a bakin kogi nisfa shaharin rabin wata kwana goma sha biyar kenan sai guzurinmu ya ƙare na abinci fa asabana ju'un shadid sai yunwa mai tsanani ta kama mu da guzuri ya kare dole yunwa ta kama su hatta akanna al-khabza har sai da muka fara cin al-khab ganyen bishiya yace shi yasa ma aka ce wannan runduna ta wannan yakin jaishul khabz muna cikin wannan yanayi na yunwa da bukata muna cin danyaye fa alqa lana al-bah dabbatan kawai sai Allah ya sa kogi ya jefo mana wata dabba dabba anan ana nufin wato wani kifi dabbatu min samaki kamar yadda muka bayani ka ga taimakon Allah suna cikin wahala suna cikin wato bukata Allah ya duba yanayin su dan ku sun yi addu'a tabbas yasa wannan babban kogi ya koro musu wata dabba a riwaya da zamu karanta nan gaba yake fa alqal bahru hutan mayyitan sai kogin ya koro mana ko ya jefo mana wani babban kifi matacce Allah ya ya kaddara masa kwanarsa ya kare irin ambaliyar ruwan nan ya bugu shi tunda shi ruwa duk wani abu wanda ba rayayye ba yakan koro shi ko itace ko datti ko me yakan fitar da shi waje shi ne amfanin wannan kaɗawan da yake da zai yi ka gano in dai ruwa na kogi ne to ba zai yi in babban ruwa ne da zai yi ka gan shi a tsaye haka ba dole yana tafiya ko dole yana motsi ko dai ya rinka kaɗawa dama ko hagun ka ga yana bugawa haka shi ne Allah ya sa kifin ya taho a matsayin mushi tunda daman shi abin da ke cikin ruwa halal ne sunanta yuqalu laha al-ambar ana ce da ita ambar kifin ambar babban kifi ne dan abin mamaki da da fatar wannan kifin ana yi ana kera garkuwa irin garkuwa ta yaƙi din nan ana amfani da fatarsa ana haɗawa a yi fa kalla minhu nisfa sha sai da muka yi rabin wata muna cin kifin nan bai tsare ba nisfa sha rabin wata muna bai tsare ba gaskiya nan kifin babba ne mutum ɗari uku kwashi sati biyu suna cin sa bai kare ba kuma su yi gani ai ka gaba ba ne Allah ne halitta ke nam waye ne waye ne babban kifi ne matuƙa ƙwarai da gaske a wata riwayar kwana goma sha takwas suka yi tuna shi wadda hanna min wadda ciki muka yi ta shafa mai daga kitsansa ka duba yi wallahi ga abinci ga man shafawa mai kifin suka ɗauka suna shafawa saboda suna bakin kogi akwai sanyi bushewar jiki to wannan man kifin yana taimaka musu samu wani kariya daga to ban sani ba yanzu technology mu ya kai a cire man shafawa a cikin kifi ba a yi ban sani ba ne amma ni ban taɓa nuna ya ce hatta sabat ilaina asamun har sai da jikinmu ya dawo dan da saura mai yunwa ya galabaitar da su kwarai da gaske suka ci daman ga kifi masha Allah sai ga shi jikinsu ya dawo malam kamar a madina shi a koke shi ne a ta sabat ilaina a samuna abu bai da kwamandan tafiyar ya ɗauki wani ƙashi na haƙarƙarin wannan kifin fanafabahu ya kafa ƙashin fa'amada ila aqwal rijin ma'ahu rajulin ma'ahu ya nufaci wani mutum mafi tsawo a cikinsu wanda yake tare shi ne qais ibn sa'ad ibn ubada dogon mutum ne qais ibn sa'ad ibn ubada a madadin ya nuface shi yace ya zo ya hau kan raƙumi ya zo ya wuce ta ƙarƙashin wannan ƙashin haƙarƙari na kifi wanda zai wuce ko da zai wuce ba lafiya lau ya wuce saboda tsabar girman haƙarƙarin wannan kifi ƙashin kifi ba wanda fa kake cin kifi ka yage shi ka je barba ƙashi ɗaya ba a satin da ya wuce muka ce bara kuma aka samu ya wuce ta gargashin ƙwarai kuwa samun ma da ai babba ne kabir jiddan sufyan ibn uyayna mai riwayar hadisi ne ke cewa a marratan ne ko bil annin a adla'ihi wa nasabahu ya kira shi sau ɗaya ya kafa masa haƙarƙari daga cikin haƙarƙarin wannan ƙashi na kifi wa aka da rajulan wa ba'iran famarrat ko famarrata ta aka ɗauki mutum guda da raƙumi guda ya wuce ta ƙarƙashinsa jabir yake cewa a wannan lokacin saboda yunwan da suka shiga har sai da ta kama suka fara yanka abun hawan raƙuman da suke hawa suke yanka suna yankawa wa kana rajulun min alqawmi nahara salata jazair thumma nahara salata jazair jazair jam'i ne na jazu yunwa ta kama su wani ya yanka guda uku aka cinye tas ya daɗa ƙara zaƙo ƙwaya uku a cikin raƙuman aka yanka ya daɗa ƙaro wasu aka daɗa yankawa alkarar kenan suka cinye farakon mallan tas yunwa dai tana nan daga baya abu ubaida ya zo ya ce kai ya isa haka komanda ya ce kar a cinye yan raƙuman da muka taho da su ya hana shi shi ne ke nahahu wa kana amr yaqulu akhbarana abu salih anna qais ibn sa'ad qala li abihi kuntu fil jaysh fajahu amr bin dinar yake cewa abu salih as-samman da kawai as-samman kenan ya gaya mana cewa Qais ibn Sa'ad sahabi ya gaya wa baban shi kuma Sa'ad ibn Ubada lokacin da suka ji yunwa kuntu fil jeshi faja'u ina cikin wannan sojoji yunwa ta kama mu alan har yace aje a yanka sai yace da shi na har aina yanka sannan ya sake zuwa ce yunwa fa ta kama mutane alan har yi je ka yanka haka a kai sai ana ta maimaita sun maja'u alan har alan har su sun maja'u alan har alan haitu ko nuhitu sai ce to kuma an hana ni waye ya hana abu ubaida ne kamar yadda muke bayani wato ya hana sai hadisin na ƙarshe nam ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa raƙuman nan guda tara gaba kiɗinsu ba su kai wannan kifin guda ɗaya ba ina idan mu samu yunwa ta kama su kwarai sai Allah ya kawo can da su kwarai kuwa gaskiya da yawa raƙumi tara da yawa mala amma sun cinye shi ba ko bai ishe su ba ko sha takwas wallahi shi yasa wato na gaya muku satin can da ya wuce akwai wani wani kifi da aka wani ɗan ƙwaya turo min shi wato subhanallah girmansa ya isa ƙwarai da gaske bari ku ji bayanin da ke cikin da ke tattare da wannan kifin saboda ya limi wato kawai sai zai nuna maka Allah ɗaya ne kawai hankalinka bai zai taɓa ɗauka ba sunan kifin alshut ake haka ake ce da shi shi wannan kifin launinsa daban ne da sauran kifaye shi bulu ne bulu ne kamar irin sama ɗin na sky color kaga sama wani lokaci kaga bulu ne to haka kalan kifi ne a cikin dabbobi da Allah ya halitta na kifaye a bincike dai da aka yanzu ba kifin da ya kai shi girma an ce yana cin abinci a kullum rana ɗaya ton hudu ƙwarai da gaske ton hudu buhun siminti tamanin abincinsa na rana ɗaya kenan nauyin can hudu buhun siminti tamanin in ya ci shi shi ne to ya goshi a cikin rana kuma sai ya ci wannan to ba a samu sai a babban ruwa babban ruwa wadda buhun siminti tamanin ɗin da aka lissafa shi ne daidai da buhun gero arba'in ya fito duk kwana goma zai ci tirela guda ya fito har da gashi buhun gero arba'in duk kullum kaga kwana goma goma sau arba'in arba'in sau goma na to ko gida ne aka ce zai ci buhun gero arba'in a shekara buhun gero arba'in ai babban gida ne wannan kullum kullum rana sai ya wannan kifi sai ya jare wannan buhu arba'in ɗin kullum a kowace rana to anan abin da nake so ku gane dan Allah wa zai iya ciyar da shi in ba Allah ba kuma waye yake ci da shi kuma su nawa ne a cikin ruwa irinsa ai kaga ba shi kadai bane a duniya to kaga wannan yake nuna cewa wa yake daukar nauyin ya ciyar da mu mu kanmu sai Allah tabaraka wata'ala an ce yana da sauti mai ban tsoro kwarai da gaske shi in yana cikin ruwan in yana tafiya ihu yake daga nesa ake biyo wato wato sautinsa kawai wannan sai tuno da ni da Allah yake cewa kifi ya haɗe annabi Yunus فالتقمه الحوت وهو مليم kaji الحوت wannan shine الحوت din da Allah yake faɗa kifin da ya haɗiye annabi Yunus ya rayu a cikin cikin kifin fa bai mutu ba haka Allah ya fi bakuni a cikin cikin mutum da da labisa fi bakuni ila yawmil waqi amma dan ya zama to shi annabi Yunus yana cikin masu tasbihi da roƙon Allah da addu'a ba ka ji amfanin addu'a ko har a cikin kifi tana aiki mun yadda mun gode wa Allah da ya azurta mu muka san fadalar addu'a wallahi ai ba karami ba ai ba karami ba wata rana sani ba ko Allah zai kai wasu daga cikin ko umra a nan kusa da masallacin annabi akwai ababu salam akwai wani gida da ake am asma'ullahi husna sunan nufin Allah sannan guda casa'in da tara ko kuma wani abu makamancin haka ana yin bayanin ma'anoninsu da ƙulla alaƙarsu da abubuwan da Allah ya halitta na duniya wato akwai wani kifi shi ma da suka nuna shi kansa kawai ya ɗago daga cikin ruwa aka ɗauki hoton bai fi gama fitowa ba subhanallah iyakan kawai ya ɗago wallahi ya fi gidan murtala ƙwarai kuwa dogo iyakan kawai ba bakin ne da idan idan kawai ya dan fito haka ya fito shan iska haka ya dan daga kan haka ga wani jibje jirgin ruwa a can gefen sa sai zama dan karami kifin kato to irin waɗannan kifayen ma in akwai su ma an zo wucewa ma jiragen ruwa ma birki ce su tsaya sai su kwana biyu ko wani abu makamu suna jiran kifin ya wuce ko a kewaye inda wato kullum ina abin nan ke so gane wannan girman halittar Allah kuma ka dube mu mu mutane irin yadda muke da dagawa da nuna ita wallahi wallahi kifin nan ne yasa gidan musala wallahi su tsawon gidan musala zo dogo ato ya rufe wurin gaba daya dan wannan a kwatanta shi da mutum ma bai taso ba sai wai dan wani ce abin mamaki in ka bincika a cikin ruwan mai suke ci ruwa ma abincin da ke cikin ruwa ya fi na ƙasa wane mutum halittun da suke cikin ruwa ma sun fi na bayan ƙasa babu ai wata duniya kai malam Allah Allah ne Allah mun gode maka astaghfirullah kwarai kuwa da zai zo ya hau bakin titin nan ba abin da zai haɗe ba kowa sai zai ba shi wuri shi wannan kifin ana cewa wato tsawonsa ya kai mita talatin mita mita talatin tsawonsa nauyinsa kuwa ya kai ton ɗari biyu ton ɗari biyu ne shine buhun siminti dubu hudu inda za a auna nauyinsa to ya fasa to duk tirela ɗaya kan talatin ne mana yanzu wani tirela nawa za a hada nauyinsa to shi kaɗai nauyinsa ya haura buhun siminti dubu hudu shi wani kifi alhaus ko da wata ran za ka iya browsing za ka iya samun labarinsa ana faɗa cewa a bakinsa kawai iya bakin kifin katon mutum zai iya ɗaukan mutum ɗari su tsaya su miƙe a bakinsa kawai mutum ɗari ai ƙwarai ne ana jerawa ana sai ya ci mutum ɗari iya bakin kawai ba wannan tauna ta farko ce nan ƙwarai da gaske zuciyarsa da aka bincika zuciyarsa iya zuciyarsa ta fi girman mota guda zuciyar kawai da take bugawa girman zuciyar ya fi mota guda girman kuma a ce nauyin zuciyar nauyin zuciyar ya fi son daya numfashinsa ko idan ya yi numfashi ɗaya in ya yi jiyo shi ana jin numfashinsa tun daga mita mita talatin ɗari uku mita ɗari uku tun daga mita ɗari uku ana jiyo numfashinsa shi wannan kifi jijiyoyinsa na jini shi wannan kifi alfauci bincike ya nuna cewa za a iya yin ƙwallon ƙafa faɗin jijiyoyin ko ƙwallon kwando a cikin jijiyarsa guda ɗaya in an shimfiɗa ba wai an yanka ta ba abu kamar pipe ɗin ai jijiya kamar pipe ne to ya isa a yi wasa a ciki an ce iya wato iya ƙarancin ba da sunan shi daɗewarsa a duniya shekara ɗari biyu sai wanda ya mutu da wuri a cikin kifayen ya kan kai shekara ɗari biyu rayuwa mai mai tsawo ku sosai ba Allah babban sarki ai sai shi to shi sa lokacin na karanta wannan hadisin sai nake ganin wato babu an mamaki Allah yana da hadisu da yawa kuma aya ne daga cikin ayoyin samuwar shi ubangiji ta bara wa ta'ala ka san irin wannan abubuwan in an gaya maka sai ka ga sai ka ga tunaninka kwakwalwarka kamar ba zai ta yi wato kana ga kamar abin da zai yi ba kun san cewa ruwa ya fi yawa a duniya ko? To waye ya san iya girman ruwa da halittun da ke cikin ruwa? Waye sani? Wannan ma kaga wani ne makamancin shi. Ka duba ku dan Allah. Sai ka ce wani dutse. Suna nan da yawa bila adadin shi yasa ake cewa idan idan jirgi ya zo wucewa suna yunkurawa su kifar da shi ka duba makamin da yake jikin jirgi na kaifi a bayan shi amma wallahi wannan kifin in ya zo sai hana jirgin ma ya wuce Allah mun yi imani da kai Allah ka azurta mu da dawwama akan yarda da kai tabaraka wa ta'ala to sai ya ce hadisin musaddad ko
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زهير قال اخبرني عمرو ان موسى بن جابر بن جابر رضي الله عنه غزونا بيت الخبر وامر ابو عبيده وابو عبيده وجدنا جوعا شديدا فالقى فالقى فالقى البار ميتا لم نرى مثله قوله فقال فأخذنا منه بالفشار فأخذ أبو هريرة عظم عظم من إيجانه فمر راكب سادة ومر الراكب كان فمر راكب سادة سادة فأخبرني أبو أبو زبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله حسبنا إن كان ما فأتاه فأتاه بعض
irin wancan hadisin ne yace mun shiga yunwa ju'an shadidan kogi ya jefo mana wani tut mayitan a mace ba mu taɓa ganin irin wannan kifin ba ana ce da shi ambar sai da muka yi rabin wata muna cin abinci a cikin wannan kifi abu ubaida ya ɗauki ƙashi daga cikin ƙasusuwan kifin ya kafa shi har da matafiyi guda ya wuce ta ƙarƙashin kifin nan bai taɓa ƙashin ba a riwayar abu zubair ya ce jabir yana cewa abu ubaida yana cewa ku ci yayin da muka zo madina muka ambaci zalika ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce kulu rizqan akhrajahu Allah ku ci arziki ne Allah ya fitar muku da shi afimuna in kana ma'akum da Allah mu ma ku dan san mana ku ciyar da mu in akwai tare da ku fa atahu ba'dhum fa akalahu shine aka ce an yi guzuri aka kawo masa wani bangare na wannan kifi na al'ul kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya nuna cewa ya tabbata an kawo annabi shi ma ya ce kowa yana nuna mana wato girman wannan kifi tun da duk yunwa da suka suka ci ya kosar da su har suka dawo gida har suka yi abin da suka yi wannan kifi suka yi na'am na'am okay na cin eh haka ne ma'ana suka ga kifin suna gani ya halatta su ci saboda girman kifin ba irin kifi ba ne gaskiya shin za halatta su ci ko bai halatta su ci ba shugaban su dai ba su umarni su ci kuma aka zo aka tabbatar annabi ya ce a ku ci ai arziki ne Allah ya ba ku yana akwai arziki a cikin a cikin ruwa ba a daɗe ana ana ana ana samun amfani inda a ce mutane suna amfani da ruwan da suke ci wallahi malam ko a nan cikin Najeriya muna da koguna ba ma wato ba magana ba ma kogi ba dam dam din nan da muke da su inda gwamnati kawai za ta je ta yi kiwon kifi a cikin dam din ai malam da da da daga kasashe za a rinka zuwa ana siyan kifi a ɗauki irin kifi iri na kifi a zuwa a ciki tunda dam ne za a samu alheri ba kaɗan ba kamawa za a yi ta yi kurar amma babu tunanin haka ne yanzu wani a nan a nan cikin ƙauyukan nan irin ina ku diddifi irin na cikin unguwa din ku diddifi irin na cikin unguwa akan gina wani masallaci haka a kusa da wurin dan wake ba mu labari dan karamin ku diddifi haka amma yana shekara da ruwa sai aka ba wa masallacin haka suna neman taimako na wasu ayyuka sai aka ba su wasu kuɗi suka ce to za su juya sai wani ya ce a'a ai ba sai an kai su kasuwa ba wannan ku dukkan a nemi izini mana a kewaye shi kurin a daina barin mutane suna shiga suna abin nan kurin a zuba mai kifi kamar da wasa dan karamin ruwa ne wallahi ma suka je suka siyo irin kifin nan ƙanana suka zuba dan karamin lokaci kifayen nan suka girma ba ruwansu da da ainihin wato zuba musu ruwa kawai sai suna watsa musu abinci shi ma abincin kaɗan kaɗan dan a cikin kududdufin akwai abinci wallahi malam kasu da kifayen da aka fitar a cikin kududdufin nan a cikin wato wato wa ɗan ƙaramin lokaci malam kuɗi ne na miliyoyi malam kawai sai dai su yanka daga nesa ake zuwa ana sayan ɗan ƙaramin masallaci da duba su kira mu yanzu kududdufai nawa muke da cikin gari kududdufai kuma kifin nan kiwon kifin nan akwai alheri a ciki akwai albarka za ka zuba shi sati shida ne wala ya kai wani ya kai wani irin munzali akwai wasu larabawa da suka zo suna ɗan gina masallatai suna ba da ne ko haka suna gina mutane masallatai a kamar shawara sai suka ce ai tun gina Najeriya ana abubuwa na kuɗi da wannan kuɗin suke turuwa to business wannan an ci riba a rinka yin aikin Allah ce Allah aka ba shawara suka samu wasu wurare haka suka siya wasu gonaki suka buɗe kiyon kifin nan na yi tallahi nake gaya maka a shekara in an gaya ma miliyoyin da suke cirewa a wannan gonakin da ke ci abin zai baka mamaki duk ƙasar nan ba inda ba a zuwa kan kifin nan lafiyayyen kifi ɗauki ma'aikatan da suka ɗauka sun fi mutum ɗari kuma ana cire kifin a samu riba wannan ribar a tabi ana bin ƙauyuka ana gina musu masallaci ana musu rijiyoyi ana musu da wannan kifin kuma a garinmu ne fa su fa daga daga ina daga Saudiya fa daga kudu suka sa hannun jari yanzu sun daina tura kuɗi na mu suna shan wahala kafin su tura kuɗin kawai suka investin kuɗi a duba fikira ma a muka ai daƙilewar ƙwaƙwalwa ai ta isa ai ba shi ne aka ce wani ɗan China ya zo Najeriya ba wani yana zagaya da shi ya fashe da kuka ɗan China ya yi kuɗi duki kwai ya aka ta wuce ga daji iya daji ba komai ba a noma ya ta ganin ruwa ruwa ya gada ruwa yana ta tafiya a banza ba a komai ko shuka ba ya yi dan sai na ba sai fashe da kuka ba eh eh kwanan nan na ga rubutun kwarai shugaban koriya shugaban koriya ne yake ce a bashi najeriya da ghana ya sa a masa research ya ce shekara ɗaya sai ya fitar da su daga ƙangin talauci da su su yi aiki sannan su samu freedom su samu yanci su samu arziki ba abin da ba mu da shi ba akwai zinari akwai gwal akwai wallahi komai da yawa yanzu yana nan wasu ƙauyuka suna nan fa zuwa ake yan China da suke zuwa suke tono irin kwal suna cikin komai wallahi ma da abanza kurin an hada baki da dagaci dagaci da hakimai kewayen kurin motoci ne tireloli ma nan suke packaging suna tonon ƙasa suna ciro arziki ma nan daga nan sai sai wallahi da hakimai kawai da yan shugaban local government yana ɗan kaiwa manya ake a Bauchi akwai a ina ne akwai kudin suna tonewa suna suna tafiya da shi trailer trailer sai dai a kai shi Lagos sai a dora a jirgin ruwa a tafi China a je a sarrafa shi kawo mana shi kada ba abin da ba har sola din nan da kuke gani an shi ranar mu ta Najeriya rana ce mai kyau da take iya daukan sola akwai mutanen da suka zo da taimakon bankin duniya a yi wasu shekara biyu ne ko uku da suka wuce suka ce Kano za su iya masa sola gabaki daya sun je ma sun yi sobiyan suka samu wani daji suka ce nan sun suka zuba kwanan ɗinsu za a iya ba wa duk kano gaba ɗaya da lokal gamar ɗinka wutar sola ba sai sun buƙaci nefa ba ni na san da wannan magana kuma sun zo sun yi sakin sun yi komai da komai da wuce shekara biyu ba amma ka san me yasa ba yakin ba mai gidan mai kula da abin sai cewa to in an zo yi nawa ne percentage ɗin sa shi nawa za a ba cin hanci wallahi tafiya aka yi da manyan mutane sosai da aka yi abin da aka tattauna aka je suka ce su za su za su karɓi kuɗi ne a bankin duniya na musulunci yana ba da taimakon kuɗi a je a irin ƙasashe da suke na musulunci cikin yanayi a yi musu aikin amma kada a ɗora kuɗin ruwa ko ɗaya suka ce su ma ba a ɗora musu ruwa ba aiki ne za su yi taimako kuma a shekara ashirin da biyar za a biya sai an shekara ashirin da biyar za a rinka kuma ɗan abu ɗan kaɗan kaɗan kaɗan wallahi tallahi malam mutum ɗaya ya hana wannan abu saboda sai an ba shi hanci larabawa ne masu addini suka ce subhanallah ya ba sa yi sun yi a ƙasa kaza sun yi a ƙasa kaza ba magana cin hanci in za ku ci hanci in an gama aikin in an zo za ku sa mutane kuɗi su biya ku ci hanci amma mu ba za mu zo aiki mu ba da cin hanci ba ba za mu ba wallahi haka haka suka kashe aikin nan nawa za a ba shi waɗannan mutanen ba su da kirkin ana ba ku labarin abubuwan da suke yi amma sun raina hankalin mutane suna ta faɗan wasu abubuwa daban wanda ba su wallahi in an faɗi abubuwan da suke wallahi tallahi kai titin gidajen su ma ba za ku duba lantana ku zaɓe su titin inda gidansu yake ma ba za ku duba amma munafurci ne ya yi yawa kawai rashin gaskiya kowa yanzu mai nan samu kawai ne za a bani amma ba su da kirki mu ba al'umma ba ne a gaban su wallahi kariya suke wallahi in ka ga dukiyar da suke ɗiba na al'umma wato ba za ka yi tunanin suna da ƙwaƙwalwa mai kyau ba sun sata sun sata sun tara sun koyi kaza kaza kaza kullum sata kurum a tara a aji a tara a aji mutum ya haura shekara wajen saba'in da wani abu bai da hankali me za ka yi ko naman kaza ma ba ba ba kowane naman kaza za ka ci ka ji daɗin sa wallahi wanda yake da shekara arba'in ko talatin da biyar sai ya fi ka jin ɗanɗanon abinci ma duk wani abu na jin daɗin duniya sai dai a nuna kawai amma wallahi yawancin su ba ta da lafiya ba haka suka hana to kaji wasu masu irin wannan shekaru wani tsoho ya ce cewa in dai yana so ya ji ɗanɗano da zaƙin kuka kola to sai ya ƙara mata suga suga malam Usman ka san suga da ke yau akwai wani abin sha da ake samun suga irin coca cola da fanta nan in ana baka labarin suga da ke cikin coca cola da fanta ai baka sha ba ai mai hankali ma bai sha coca cola ba ko da ke ai hakuri ba ai wallahi wani alliance da wasu likitoci suke akan irin cubes da ake zuba na manta lissafin a cikin kwalbar coca cola kwaya sugar da ake zubawa a ciki wato idan a fili aka zuba ba za ka yadda ka sha ba subhanallah wadannan lemukan da kake gani ai damu ne wanda bi ya san ma rayuwa musamman wanda ya haura shi ya kai shekara irin arba'in wallahi bai kamata ya rashin wannan lemukan ba dan za su kashe ka ne kana tsaye amma ka duba bala'i rayuwa ke bai jin ɗanɗanon ta sai ya ƙara mata kuɗa ina jin daɗi malam ka tsaya ka duba mutane wani da ka gan shi in ka ga yadda yake kai ka san cewa maganar morewa da jin daɗi ma ya fara sallama da shi ga dukiyar ga arzikin Allah ya bashi eh yanzu duba shugaban ƙasa duba baban gida kun ga hotonsa abin tausayi ma na shugaban baban gida ya zama abin tausayi ma na wallahi wani irin tafiya ba ko takalmi ba iya sawa ba kafar ma takalmi da ya shiga wata shiga matsala fuskarsa ta canja ta bakin ya koma gefe ga arziki ba dukiya da wadata da Allah ba yana zaune yana gani sai a tura shi a wulciya wani irin tafiya a wulciya ake tura shi ka duba abin da suka yi malam na mulki duba kama karya dan Allah yanzu ku browsing ko jaridar jiya jaridar jiya jaridar jiya din nan na gani an sa hotonsa abu sai kai kuka kamar ba shi ba ya canja gaba daya faralai bakin fa ya tashi daga nan fa ya dawo nan gefen gaba daya haka dubu duke da wace kasa ce ba zai je a gyara mai ba amma zai gyaru ba ku duba jarida ko jarida da ku browsing yana nan ana tatturawa ana cewa sai suka ɗauko hotonsa lokacin yana yana soji yana gajiyarsa kyakkyawan mutum fari ko hula bai sa baya sa abin za ka yi sha'awa suka ce yanzu kuma gashi su da kansu yan jarida suka ce rayuwa kenan rayuwa kenan gashi ne mai mutu bayar nan ba ƙarya aka zo ba giba ba ne a jarida aka rubuta amfanin wannan shine cewa gabaninmu da suke cutar mutane suke zaluntar mutane eh na eh amma kuma ishara za su gani ai gata nan yanzu wannan me ba zai ci ba me in yi gida wanda zai ci ba wani gida ne da karewa ma akan dutse yake shi gidansa tsaban ne wanda me me duk shuwa gabanin nan a binciken da aka ba wanda ya kai shi kadara da arziki duk shuwa gabanin nan suka suka suka gabaci Najeriya wanda wanda suke raye wanda suka mutu ba wanda ya tara dukiyar da baban gida yake da ita da alfarmar da yake da ita a duniya amma ga shi nan azare kuma Allah ya ƙi kashe shi amma duk da haka fa ana can ana gulle gulle har yanzu ba a daina gulle gulle ba ana mitin ya za a barar da suwa ne ya za a yi kaza ya za a yi kaza duk wani rashin mutunci ko da za a yi a ƙasar sai an nemi shawara suna nan نعم حقا حقا Thank dole sai an samu su waɗanda suka yi wannan yara ne wallahi malam muna tare da su suna zuwa nan yaro ne mutum ɗaya ya ba da wannan shawarar ya ce ga yadda ya kamata a yi to amma yana buƙatar a zauna da shi a ji tsarin na fahimce ka gaskiya ne wani shawara ce mai kyau kuma kuma zai rage matsaloli da yawa halin da ake ciki idan yanzu wani wani tsarin in aka yi shi wallahi an huta da barace baracen nan a ce mu kafi sabilillahi ai kaza ai kaza din yanzu misali ne guda ɗaya ai akwai wani yaro shi ma yana nan ya zo yana zuwa nan masallaci shi kuma zuwa yayi da tunani kaga ganyen masaran nan bawon masara idan masara ta yi ba akwai ganyen da zai rufe ta ba ana balle shi a jefar da shi da shi kuma shi yake bi yake tattarawa ka san me yake da shi jakukkuna na mata masu kyau wallahi da kayan decoration na kwalliya na gida da kwando ya yi kwando da shi ya yi kwanuka ya yi jaka ya yi wajen ajiyar abubuwa abin mamaki da wannan gashin na masara shi ma yanzu mutane a ƙauye in an yi masara zubarwa ake shi kuma sai ya je yana kwacewa a yanzu haka din nan akwai workshop da ake yi na wannan subhanallah workshop da ake yi na wannan ya fi mutum ɗari biyar ana koya mutane ya za su amfana da wannan ganyen masara kuma kayan fa har waje ake fitar da su gawayi din nan da kake ga yanzu ma gawayi yana wahala masa su suna yin gawayi ya je ya samo wani technology da suke haɗawa su rinka yin gawayi su haɗa da su ƙone taya su haɗa da kaza da kaza gawayi gawayi wallahi suke mana ba wanda za su je su sari itace a daji ba haka za su yi shi kuma insha Allah ta'ala zai biya maka bukatarsa duka wannan yara ne Hausawa ni na san su ɗalibai na ne kaka ga kuɗin da ke samu a amma suna buƙatar empowerment waye zai ce maka musu su yi insha Allah za mu duba mu gani ba sai lalle yanzu ba insha Allah to wannan dai shine hadisin karshe da zamu tsaya akan sa a mun yi bayani akan wannan halitta ta Allah tabaraka wa ta'ala ta wannan kifi kuma mu dauki darasi na sanin girman Allah a cikin kawai shine Muhammad Ali ya ƙara maka tsoron Allah sai kwarai kwarai Allah ya ba mu dacewa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته